بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalin suna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a talatin ga wata na rabin awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da ɗaya a sati da ya gabata mun shiga muna cikin suratun nur mun tsaya aya ta 22 kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta 23 kahin nan ina da ɗan bayani bayanin zan yi shi ne dalilin sabbi ko sabbin fahimtar sunna don su guguwa take sakin tahiyya da su don yawar ɗan ganewa ya ce shi ba ya jabirki kan masana'adar maulidi tun da aka fara bin magana kan shi ba kama gaskiyar magana na tausayawa sabbin fahimtar suna wanda musamman abin da aka yi ta yi ko da ake yi ɗan wata tambaya wanda don mai hankali zai yi ta ko ɗan gargajiya ko ahalus sunna wai me yasa ahalus sunna suna kira akan bid'o'i da yawa sun kai dubu iri iri bid'a dukkan bid'a ake yake amma me yasa aka yi matsawa kan maulidi wannan shine matsala wanda mutane suke shiga rubukan ta yan uwa dalili da ba kowa ke ganowa ba abin da kuke ga an matsa an maulidi ya zo shine watan maganar bid'a ko samun bakin yan bid'a yan wa mai kawo haka saboda dalilin girman ko matsayin wanda ake maulidin da shi yan uwa duk muna kira abokan adawa suna da yawa akan hada sunna wasu a wannan wata wani iyayi don muna magana kan jagororin da farko wani iya haɗa a kan halin suna a wannan wata dalilin iyayewa wanda yake ɗan tsubbu ne tsubbu yake ana magana kan tsubbu da sa mata ɗaki da damwarar mata a kashe wannan awa wannan kurciya awa wannan samu a halin suna tana magana kan wannan abin tun sai samu wata wanda zai magana yaƙi halin suna saboda an ce saboda san manzan Allah shi wanda wani kuma iyaye dan dan abin da ake samu na makaranta da almajar ke tarawa dan kare wannan abin sai ya tukun hon baki shi kuma wani shi kuma dan irin dan abin da ake samu na dan sadaka ta uku ta bakwai ta arba'in da dai abin da aka sani na guru da laya da yake samu na tsubu da yake samu sai wannan abin ya sa shi ma ya samu dama wanda zai yaki ahlus sunna saboda min an ce muhammadu rasulullah yanzu me yan uwa manufar dan su yaudari waɗancan ya ku bayi ya tsaya ba mu yarda ba san manzon Allah bu san manzon Allah bu san mun ma san manzon Allah wai yanzu wai dan a game ne wai a yaki ahlus sunna a wannan watan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ‘yan uwa ya sa kuka ga a wannan wata kowa ya haro kamar da gaske suke wadda ba gaske ba ‘yan uwa maganar da nake so uwa farko jagorori don su ne haɗari ku ji tsoron Allah wallahi idan kun cimma burin duniya ba ku cina lahira wannan kaɗaya shi ku yi tsoron Allah ku mabiya na san matsalar ku ni ban da zargin mabiya abin zargi waɗanda suke jagororin yawa da mukanci alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin hatta ba mu ba aljannu kanu abin da ya kai su ya goro su suka yarda da ƙarya da gama allah da wani ya laka cewa suna cewa anna zananna allan taqulal insu wal jinnu ala allahi kadaba abin su tsammanin mutum ko aljini zai kirkiri ƙarya ya ma Allah wannan abin yasa suka yarda da bautar wani Allah da duk wani abu da aka kawo daga baya yarda duk zamanin mutum zai ma Allah ƙarya to in wasu ma anan mutanen wannan mabiya wallahi ba sa tsammanin wancan malamin za su musu ƙarya sa suka yarda wannan shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa wata ƙarya a ƙarar tahi a yau malami da abin babu shi ta kai malamin zai tsagiranci da rashin kumya wai ya ce wai allah ma ya mudu abin ya kai kakuna ji garewa allah ma ya hare kullum allah ya girmama kaga irin wannan kaga tsagirancin ya kai da su ɗan wa don allah mai wannan magana wanda zai kirkiri ƙarya ya ma Allah ina ga manzo Allah ina ga wani wannan shine hadar kudi ba ya raka kawuri ne arne kawuri ne shugaban rum da yawa Abu Sufyan tambaya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam kun taba tuhumar shi da ƙarya kafin ya da auren annabci suka ce a a me yake mutum amsa yace wanda bai ma Allah ƙarya ba baiwa wanda bai ma mutum karya ba baiwa ya ma Allah karya. amma kai yanzu to mutumin da ya ma Allah karya ina ga mutum shi ce malam wani kowa da ya ce kaza kowa wa Allah karya. wannan shine hadarin to kenan karya suka kirkira mutane da sunan ahlus sunna ba sa san manzon Allah kuma wani mutum Allah ma yayi wani abun da sanin da ana yi yan wani tsakiranci har ya kai ga wani ji dan ana wani ake karya ce yanzu Allah ka tauna asiri na irin wani abin da ake yada ga mutum ka san shi kana kallon shi kana ji shi iya cewa su maganar maulidi ko manzon Allah ya taso ci kafin sun yi ugun shi ba shayi ko manzan Allah ya tafi cika ki tsaye ana kallon shi ana shi abin da wani gaya kuma na ce muku kare nasu ne suke ba manzan Allah ba ta karewa sun kirkiro wannan maulidin da shi nan su ga malaman nan ba ba nisa ba nan Kano kaje Kano a wurin mashara'anta ba a gida ba kuna ji tare a bbc an kwace musamman da a dalilin maulidin shekun shi ya ce idan manzan allah ya taso ce kaza zai mai kaza zai nan kasu amma hukunci kisa ko ce zai ta kauye manzan allah su da salama a kan maulidin shi in ce ka abu shekun shi shi shekun shi ne ka ba a maulidin shekun shi kina ma wallahi kusa da mabiya wallahi ba suna yi da a kurin madogara ce an san manzala yana da girma iya da matsayi kuma duk musulmi iya san shi kawai suke harautar ya kun bayi da cewa san manzan Allah ne wannan abu ku zo a yi adawa da hali suna amma ina gaya masu mabiya wallahi kusan cewa waɗannan masu ce muku ahalu suna bisa manzan Allah wallahi ƙarya suke kuma wallahi su sun sani sani ƙarya suke wallahi ‘yan uwa a kamun ɗauye ta abu a taƙaice ‘yan uwa masa'alar wannan da ake magana a yau ake yi wasa da hankalin mutane mu ku sani ahalu suna Allah sama a cikinsu. Allah tabbatar da mu a cikinsu. Allah mu mutu akan sunna. Mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce abinda ake man cewa shi ake bikin tunawa. Mu aqidar mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mu mance balle har bikin tuna shi. Mu abinda muke jin rayuwar mu abinda muke fata muke fata cin mu shan mu kwancinmu tashinmu hutanmu komunmu mutum yi yadda yi muke sun mutarsa ba sai a shekara ba a yi rawa da amore ana abin da ake kuma yanwa ba hira mace ba ko karanta tashoshin sunna daga malaman sunna wani ya sayar bukari wani muslim wani abu dawud wani turmizi wani sa'ul bin majah wani shabal muhammadiyya duk rayuwar manzon Allah kullum ta shi kanta da dare da rana mu karanta da duniya gaba ɗaya ba mu karanta da kanmu da iyan mu duniya kowa sai ya manzon Allah ya rayu haka muke so ba a bane ba wai sai kullum sai a wata a ko a shekara kullum haka muke so duk mu tsuru mu san ya zamu Amr ibn Hanbal iya cewa inda ka san motsa sosa kanka jikinka da hadisi kai da hadisi ahalus suna rayuwar shi kullum yadda manzon Allah ne haka muke fata Allah rayu maka Allah malaka tari ba mu ji mu dake ba amma wannan shine burin dan haka wallahi suna yaudara ku suka ku ku wallahi ahalus suna su ne a gaban san manzon Allah idan kana so ka jarraba ka zo ka ga manzon Allah magana kamar sunna ne ka jarraba ga manzon Allah magana ne ga manzon kamar sunna ka ga abin zai ƙarya take kun kare kowa iya kare international ma ba gaskiya ba ne manzan sallallahu alaihi wasallama mun imani shine shugaba duniya da lahira kuma cewa san shi wajibi ne ba shi ma hatta sabon shi ida al-sunna jama'a san sabai ma wajibi ne addini kuma shine shugaba duniya da lahira a hilin kiyama shine shugaba a gidan aljanna shiga shi zai fara shiga hatta a gidan aljanna shine mai kololuwar daraja a gidan aljanna wani shine aqidar mu haka ba su ƙarya su yi ƙarya za mu game a gaban Allah ci gaba da karama ci gaba ci gaba da rama aya 23 ina zai yi mun musulunci
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم za mu tashi aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innal ladhina yarmuna al-muhsanati wal ghafilat al-mu'minat yan wa mun mutu daga bayani muna cikin bayani na kasafi da aka ma Aisha radiyallahu anha wal mu'minai na tuhuma da aikin banza mun ji da yadda Allah subhanahu wata'ala ke wanke ta da tsarkake ta game da tuhuma da aka mata sai ke cewa innal ladina yamunu musanat wanda suke jihon mata masu kame kansu al-ghafilatul mu'minat waɗanda suke ba san ma meye ma magana zina masu imani to duk wanda suke tuhumar irin wannan mata kamammu masu kame kansu Allah ce lu'inu fi duniya wal akhirah an tsine musu albarka tsinanu ne duniya da lafiya dan washe sa dan wa tuhumar dan an ce al-ghafilat kenan wanda matar da bata san ba me me ka me kanta dan ce anan bai daga cikin laihin wanda zai tuhum matar da ta daga tuta ta karuwanci wannan hili ne ta bata cikin gafila ta ta ba ciki kuma akan hanya take da matsala zana magana mace kaman ma kurin haka ba dalilin komi ba hujja kurin ka tome da lana wannan sakamakon Allah ce a duniya an tsine masa albarka haka lahira kuma yace walahum azabun azim ala mustattalin azaba mai girma cikin wata ruwa da Imam Bukhari ka Muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masahabai ishtanibu sab'al mulqat ku nisanci ababe guda bakwai waɗanda suke hallakar da mutum abu guda bakwai masu dirmiyar da mutum a gidan wuta suka ce ma hunna ya rasulallah me wannan abun guda bakwai masu dirmiyar da mutum a gidan wuta yawa da ashirku billah wasihir shirka gama Allah da wani da sihiri sihiri shine daba dabo akwai bambancin shirka da sihiri muhimmin ce tsahi a hausa to tsahi daban shirka daban shirka kurin tarayya da Allah duk abin da yake haƙƙin Allah ne ka ba wani Allah ka gama Allah da wani shine shirka tarayya da Allah amma sihiri shi kuma wani abu ne na mamaki na dabo-dabo a yi maji sai maji ɗan wa mai da sun sihiri ana yi da alƙur'ani irin misali mutum da zai ci misali zai jayo hankalin wannan ta so wannan ko ya haukata wannan ko ya ma wannan kurciya ko ya ce ya kashe wani aga da ana yi da suke musulmi lalatattun malamai suna wani aikin lalatattun haɗar wani aikin malamin zaka je kana so a kashe ma wani malam a kashe mishi kuma ana yi akwai masu wallahi wallahi akwai masu wani babban mutumin na sani tare a nan garin an wa ya shi kishiya kishiya kama da shi ya zo ki ce malamin abokina ne na tsubu ne amma ya ce min wallahi malam ka ga alhajiwa ne wallahi ya isko na ga abin da ya gaya mini kurin abin da yake so a kashe mini ita kishi ke shi kurin a kashe mita a kashe mita kullum su bada ko ne zai bada wallahi in wani abu ne kowa sun da shi to wannan sihiri ne da alkur'ani a juya hankalin mace ba ta so dole ta so kuma a yanda aka ga dama da ita wani dan wallah shirye da shi ya tuba na wani wa'azi irin wannan akan a cikin radio amfani na maganar sihiri da alkur'ani yace malam wallahi banna tsammanin tunda da qur'ani muke illahi ne ya ce wallahi malam ina wani abu da ƙur'ani nake in janyo hankalin mace dole yayin da kai da ita kuma da ƙur'ani nake yi ya ce wallahi kuma na samu kuɗi a kan shi ya ce wallahi ba na tsammanin tunda mana da tunda ta ƙur'ani ne kin bai ɗauka laihi ne yahudawa masu yi shi wasu musulmi suke yi don wa shi ne sihiri dabo-dabo a juya hankalin wannan a haukata wannan a wani magani wani zai bana rayuwarmu abin ya zama kamar ruwan dare in mata ce da kishiya ko ce ba ta da wata ba ko ce ba ta da wata ba ji take dishi da mata ɗaurin kishiya mafi yawa mafi yawa mata na ɗaurin kishiya dalilin da tsari da ake yi a hauka ta ta ko a batun abu in a wajen aiki ne da shaf da arjuwan ana ko wani ya kare kanshi wani ya juha wani ya mai dawa haka suke wajen aiki babu nutsuwa in a kasuwa ne kowa wanda iya da kilin ya haika kiliyan so kake kai ma nashi su wani haka ke ba ai kasuwa a yi a kasuwa a yi a wurin aiki a yi a gida a yi ba mai nutsuwa kamar na arnanci ne ba musulunci ba ne dan wannan shine sihiri dabo dabo annabi ce abin da yake dirmiyan da mutum a gidan wuta shirka da Allah da sihiri yace da kisa zai kasar da kasar da kisa ran da Allah ya haramta abu guda uku ko yace yi kuma yace yace me yake cewa a na wa akal riba cin kudi da ruwa wa akal mali da tim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawm zahab yawm zahab ma'ana ana ya zulul kahore kurin kai dan tsoka ko sare ka yi ka sheka da gudu ka tsere irin wannan haka he karshe sai kawo yin kazafi ga mace mai imani kaman ma ana mun guda bakwai suna dirmiyar da mutum a gidan wuta haka ne mu nisanci su Allah ya tabbatar da tsinuwa a gare su duniya da lahira yace walahum azabun azim suna da azaba mai girma mai Allah ce gaba يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
Allah ce yau mata shahadu alaihim alsinatun aidihim wa arjulun bi makanu amalun rana za ta zo ranar kiyama ranar da Allah subhanahu wata'ala zai kama mutum da kanshi da gabashi ranar da halshenka da hannunka da ƙafarka za ta maka shaida duk abin da ka aikata shi cikin وأنهم تسلت ألا كشوا يوم يحشر أعداء الله إلى النار هم يوزعون حتى إذا ما جاءوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزع يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم
ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن تصبروا فالنار مثوى لكم وإن فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
Allah subhanahu wa ta'ala na ba mu labari yawon shari'a da'ullah ilan na fahim yau za'un ranar da za a tattaro makiyan Allah fahim yau za'un ana gurub-gurub ana karewa ana kowace gurbata gama iwata ta mazanata ta makaryata ta mashi kowane gurub-gurub kuma wata ba ta gamuwa da wata homiyu za'un da kasa ana kare daba wata wata cikin wata ana kakkarewa hatta idan ma ja lokacin da suka zo kenan hisabi ya tabbata a lokacin da mutum ke neman tsira ke neman kaucewa wani azaba أما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون sai kai tsaye duk yadda suka shi muka a duniya ido ji da ido da hata za su yi shaida duk abin da ka aikata a duniya a wani lungu ne cikin dare ne ko rana ne za su ma shaida duk abin da ka aikata a duniya duk abin da ka aikata ganin jiki akwai cikin sai musulun misali da suke ba da lokacin da dan adam ke neman tsira zai ce shi ne Allah bai da kowa ba hamala ku hamala ku Allah zai ce bai da su ba sun sai musu to wajen mai shaida ce shi jikin shi mai shaida bai san ba jikin bai ƙarya sai a rai harshe sai Allah ya ba ya ba gaba gaba shi uzurin magana shi ne kenan lokacin suka gaji suka ji shaida daga cikin jikinsu wa ƙalu da jirgin lima shahidtum alaina za su yi zargi su jikin na gababin nasu don mai kuke mana shaida me yasa ku mutu karewa kan wadda shi azaba la don mai zaku mana wani shaida ta muku aiki laifin su ne suka ci an tsakan Allah allazi an tsaka kullu shay mu ma ba mu bane ba a Allah ne ya sa muka yi maganar wanda kuma daman shi ne ba komi uzinin magana shi samuwa kirma ke bumi da ra'ayin ba samu aka yi muka muka suka wadda abin suka aikata kuma huwa halar kuma awal mara daman allah san dama shi ne kuma ilai turja auna gashi nan dai daman zuwa ga allah za ku komo a wannan hali yan uwa kenan naka ce wa kalu
وما كنتم تستطيعون za su ce wa makon tattiruna an sa alaikum sam'ukum wala absarukum la tajidu min shay la tajidukum ku da kuna tsammanin buku tsammanin hannun jin da ganin da fatar ku za ta muku za ku mana za ta muku sheda domin mutum ba inda ka koyi ba hataka ka ji tsamanuri ba inda ka koyi ka ba Allah babu hataka ko jinka ko ganin ka ko zaka ji kenan ba ka da makoya zalikum zannukum rabbukum ardakum ku bata wata nakadirin wannan tsammanin cewa za ku iya koyewa waɗannan ababen da ku aikatawa shine ya kai ku ya baro kuka allaka kuka waye gari cikin asara dan haka wannan magana yanzu fasbiru ala tasbiru duk ɗaya ne ku yi haƙuri ko ka ku yi haƙuri fa nar masallahu mu wuta ce makomus masallahu ba ku da wajen koma sai wuta ban yi zubiru an suka haƙuri mana azabar to kuma mun da ka tabbata zubiru fannar masaula umma sun haƙurin da ya wuta ce makoma mace ko kuma ta wani za ta bu kun fahimta mun mutu bin Allah ce amma ta nemi dai uzurin ba wani uzuri za a ba su dan wa ta kaice idan mutum ya je ma Allah bai gyara ba ba ka abin waje kuran din kuma inda kake ba ka iya ɓoye ma ma'ana amma shaida gobe kiyama dukkan abin da ka aikata ke mutum yin suka ce da kaje ta unguwa ko wani gari a nan kai na kware ne kai wata unguwa ka sauya gam to kana tare da masu mashaida shi ne magana kurin Allah ta muke mu kenan Allah ya ce yawma idh yuwaffihum lahu dinahum haqq
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أولنا رانا رانا كياما الله زي تكاما قوة دينهم لا معنى ساكمكم سنجس تيبنا فتكتا معنى دي معنى الحساب الله زي تكاما قوة ساكمكم أبن دي أيكتا kuma abu sakamakon da babu zalunci a ciki abin da ka aikata ne za a saka mara shi Allah zai saka mara shi kuma dama Allah wa ya'lamu san da cewa Allah shi annallahu huwa za ka san an za ka san da cewa annallahu huwa al-haqqul mubin shine gaskiya wanda ba wani duhu kanka gaskiya Allah shine al-haqqul mubin ba san haka nan sai da ko sakamako na gaskiya wanda ba zalunci a kan shi ci gaba
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرحون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
na'am yan wa wannan ayoyi wannan aya magabata na mata tafsiri mahi yawa kan tafsiri iri biyu duk da kowanne bai ture wani amma maganar farko kamar ibn abbas ke bayani haka ibn jira kabari ke cewa ita ta yi kari cewa ɗaukar wannan alhabisat magana kalmomi miyagu marasa kyau ilhabisi na mutanen banza ne maza walhabisun su ma mutanen banza maza ilhabisat su ne suke aiki suke da alaƙa da kalma ta banza wattayibat kalmomi kyawawa da tsayibin na mutane ne na ƙwarai maza wattayibun su ma mutanen kirki maza da tsayibat mutane suna alaƙa da kalma kyakkyawa tafsiri na biyu wanda kuma suke ɗauka wanda shi ne suke maganar mu me ka maganar su mu za mu rige bayanin kasafin aisha radiyallahu anha in ma ka ɗauka waɗannan miyagun matsatsun da aka ta yaɗawa kenan bai dace ba a samu mutumin ƙware da irin wannan magana namiji ko mace wannan irin maganganun mutanen banza ne a takaice magana kenan idan muka ɗauka kan magana kalmomi ne da masu cikin magana aisha bai dacewa a samu mutumin ƙware ya shiga cikin magana banza bai da alaƙa da mutumin ƙware bai alaƙa da mutumin da kalmar banza amma kalmar ƙware ta menene ta maganar ture zargi da kyakkyawan zato ita ta zama nan kwaye ko ita ce wannan shi ne magana kenan akan ana ne da kalmomi idan ana ne da magana ce ta su ma'ana mutane muna maganar an zo an tuhumi babban gida gidan annabi sallallahu alaihi da babbar mata wurin mun na shirya ana kenan shi ne Allah ke bayani cewa al-khabithatu lil-khabithin mata lalatattu na banza na mutanen banza ne maza na ke na yaushe za ka dangana wa manzan Allah ka ce mata shi ta aikin manza maruka a kan maganin ana ne mata ke nan lalatattu na mutanen banza ne wala khabisu na mata maza na banza lalatattu su suke lakhabisin su ne lakhabisat su suke da alaka da miyagun mata lalatattun mata a taƙaita kenan mutumin banza shi ne na mutumin da banza mutumin da banza ne ta mutumin banza kenan ka koyi alaka da shi wattayibat mata na kwarai da tayibi na maza ne na kwarai wattayibun su ma maza na kwarai da tayibat na maza na mata ne na gari na mai gani a takaice masalar ko ne ka doka bai yiwa a dangana waɗannan abin da ya gabata in na magana ne bai dacewa masu imanin mutanen kware su shiga cikin shacin waɗi cikin maganin kasafi na banza bai dacewa ba su su da matan mutanen kware an gaji wani abin kuwa iya hutarwa da mutanen banza ne haka idan muka ɗauka akan maganar matan ne ke baiwa a dangana manzana salama a ɗauki a dangana matar shi cewa ta aikin banza don shi ba na banza ba ne ba ka yaba da kuke kyawun tuhuma kyakkyawan fahimta imanin cewa tun da manzan Allah ne baiwa da ke matar banza ke bukata ku dangana matar shi muku aiki wannan shi ne maganar amma dai wanne ki ne ko wanne ki haka yake tabbas Allah shi ne ula'ika mubarra'una mimma taqulu wa'annan da ake tuhumar Allah ce sun kubuta ita Aisha kin Safwan kin ne duk da tuhuma cikin wannan magana Allah ce sun kubuta mutanen kwarai tuhuma da ake mata sun kubuta da abin da ake faɗa lahum maghfiratun wa rizqun karim suna ma da alƙawali na Allah na gafarar kurakuransu kuma da abincin gidan aljanna Allah ya yi ya wanke Aisha radiyallahu anha game da abin da aka fita tuma kan shi tsari magana Aisha sai sabuwar magana ta koya mana ladabi na zamantakewa na zamantakewa tsakanin kun musulmi Allah ci gaba
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون نعم ولدبي نظم تكيوا التي يا أيها الذين آمنوا يا قمس إيماني لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli kakku shiga gida wanda ba gidanku ba hani ne Allah ya kaka shiga gidan mutane sai bayan abu guda biyu kun nemi uzini kuma kun yi sallama nan duk da wawo bata ɗaukar maganar tartib a sunna annan sallallahu alaihi ya yi bayani yadda ake neman uzunin assalamu alaikum a adukul in shiga kenan a yi hara sallama tukwan kuma a nemi shiga ka kurin fagat irin na al'ada kurin ka haɗa gidan mutane tunan an ce ana magana game da gida ko ɗaki akwai wurare da suke da al'adu na maganar damin gidan fasfartu ne ko shigo wanki irin da gidajen ma'anan wajen mafi yawa gidajen nan haka ake gida abin gida abu yake to an ce gidan da yake a buɗe daman kowa a buɗe ke daman wannan an ba da uzuri kenan ɗaki ne ba ka shiga ba sai da sai da uzuri dama a buɗe yake wani mu dama dama da dama a da dama ana malale ne ke wani malale na wanda ya zo ne na wanda ya zo ne damin gida a buɗe wannan an ta kamar zama alama ce ta uzinin gida a buwayen amma ƙa'ida musulmi bai barin gida kana da haka wani al'adunmu ne a nan ba sauran wurare ba gida a rihe yake a rihe yake kai an zo a nufiyar yayin an buga gwangwangwan ana bugawa wane ne ka cewar takon abu da ka shigo har annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyawa musulmi cewa wanda ya zo gida yake leka ga daga kowa daga kowa ta kowa keware ya ce idan ka tsone idan baka yi bala ya ka tsone manza haka haka haka manza Allah ce wallahi haka manza Allah ce duk wanda leka gidan mutane mai gidan ya kana leka shi ya kawo da tsone idan ka kai a banza ba mai komi kuma saboda alhurma ta kare mutuncin mutane mun al'adun ba magana gida ba ɗakin suke shiga bai kan kuma tana leta kurum ya ma kuna ya ma sallam alhakan al'adun kan na ɗaki ne kuma daga salamu alaikum kuma kunna irin shi a cikin ɗaki wallahi haka al'adun suke nan nan ɗan wani sun na gashi a shigo nan ya ban jaji wani lokaci iya ɗaki a kwance ya hutawa kuma suna tara masu shi ana hutawa ɗaki ana a kurin wani wa abokin ne gurin irin wadda ka sani assalamu alaikum wallahi yana na gani zaha wai ka ji ajiwa a dajiwa assalamu alaikum ba ya kalle shi haushe kawai yin da tun alada alada ta jahiliya jahiliya ce Allah muna hanka haka nan saboda mu gyara abun gaskiya kenan Allah ta kakku shiga sai kun nemi uzini kun salama kuma kun nemi assalamu alaikum ya in shiga haka ya kamata haka Allah ya karanta shine ladabi na zamantakewa na kare mutunci kuma Allah ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun yin haka shiga gidan mutane da sallama da neman uzuri a san cikowaka Allah ce shine mai alkhairi ga yau ana ko wannan ladabi don ku zama cikin masu wa'astuwa to yanzu iyawa ka je ka sallama kuma mai gidan ya kyale ko ya shuru ko ya ko bai na ba ce batun na salama ko hada ko na shiga a ba gidan ko bane ko da kashi gado ne a ba kashi gado ba ya koma shi na ladaga mana me Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
الله يقول فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم إذن كانوا كاي سلما السلام عليكم مشكا شروع السلام عليكم شروع Allah ce idan kenan baka samu gidan gidan ba ko gidan ba ko Allah ce dai fala tadkhuluha hatta yu'tu kakka shiga dan ka sallama uku ga wada a kakka shiga sai an baka uzurin shiga kakka shiga dan ka sallama ba kai shu kakka shiga Allah ce sai an ba ku izini ku shiga yace wa in qila lakum rji'u an kuma salamu alaikum salamu alaikum yace yace kai wani yace gaskiya wa yace dai an jima kaga ce ayi wannan mun lokaci yana shiga a Allah ce koma eh wa in qila lakum rji'u farji'u an ce koma koma ka tayyaka haka Allah ce ba matsala koma yanzu shirya ba ya ya ci wani abu daban kaka zarge shi ka zama halin da ke ciki a ce huwa azka lakum yin haka wannan ladabi shine mai tsarakaka a gare ku abu eh ina ga Musa Ash'ari ne ya je gidan Umar bin Khattab ya sallama ya je gidan naka ta ya mai sallama irin hasu uku shi shuru sai ya komo Umar ya ji magana shi Umar da ai abin da yake da ya wuto biyu baya babu Abusa ina yake maza a zo mana shi aka tare shi ya aka kawo duka kayan motoci a magana karantar da mu cewa idan muka zama ka nemi uzuri uku a ba uzuri mun koma su uku ya ce annabi yawan magana ta kwarai ta umar dan abubuwan da san abin ba kuma ya gudun dan a samu abin gaskiya da magana kuma ta gaskiya ya kaka mushi a nan annabi magana ya kaka shaida Allah bana barin ya kaka shaida a nan annabi yawan magana san mu san mu san magana ba san ta ba a ce a koma ba tsayawa ya ce ya kaka mun shaida abun musa kuma ta kalita shi yake bin wuri-wuri ba da jin manzana sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ji gida da uzuri su kuma in ba ba shi uzuri bai goma ba wani sanar labarin sai ya je wani majalisi cikin ansar in suka ce a akwai wannan yaron na ga wannan abu sai da kudin abu sai da suka ce wannan yaron shi zai ga zai ma shaida annabi ya haka suka zo ya shaida gaban umar annabi ya wannan magana kuma ya ce wallahi umar ya ce harkoki wala na kasuwa suka yi hankalin mu kaga umar neman kudi yake ba ɗakin zai ke kama shi ya ce kasuwa yawon kasuwa mun da yawon kasuwa cin kasuwa na malla shi da aka abu aka yi babu bala mun ji ba umar ce yawo cikin sa kwarwa cikin fara cikin sun kwarwa cikin sun cikin sun sun kenan harkoki na kasuwa yana shi kenan na ba an yi ji ba kenan ta kace kenan haka ya kamata ana motsin ne an ce ka shigo ka shigo koma koma kurum la billahi la ya ba ka da kurum yace wannan kuma shi ne Allah ta yin haka huwa azka lakum shine mai tsarkaka gare ku wallahu bima ta'maluna alim sun da cewa duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani wannan shine ladabi na shiga gidan mutane a sallama a nemi untukun a shiga an ce shigo shigo koma koma ba mu da komai ya Allah ci gaba
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون na'am nan kuma Allah ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra masakuna fiya mata lakum amma wannan doka da aka ɗora muku ta kaku shiga sai ku nemi uzini ku yi sallama Allah ce babu laihi laisa alaikum junah babu laihi akan ku an tadkhulu buyutan ghayra masakuna ku shiga gidan da ba gidan kwana ba ba magida ba da mana jama'a ya ce fiha mata misali mangaza ce za ka taka mangaza ce gare ka wurin aji kayanka kaji ka buɗe gidan wannan ba a ce ne ka sallama a ce in kai baka sallama baka ba ne ganin uzini waye ya kai uzini ba kowa gidan gidan ba kowa gidan gidan da ba za mu ga ma gaba gidan ko ba kowa akwai za mu ga maganar sallama ta musamman ta salamu alaikum ala badda sadi akwai ta amma a can babu neman uzuri tunda ba gida bane ba na mutane wanda suke rayuwa kina gidan da ba a rayuwa in dai wani abu ka aiki a cikin gidan man gaza ce me ne wani kare da gida gaji ne ba kowa dai a nan babu wani doka to nan kare da Allah ce laisa alaikum junahu kenan ka kishiyar haka kenan gidan da yake akwai mutane ba ka yi ba kenan akwai laifi a kanka inda allah ya ɗauke laifi gidan da ba gidan zama ba kuma ya yi bayani fi ha mata'un lakum gidan da kuna da kaya na ajiya ma'ana mangaza misali kuma allah ce wallahu ya alam ma tubduna wa ma takatumun allah ya san abin da kuke bayyanawa ko ku koyi kenan duk abin da kai allah ya sani suna kowa hisabi daidai da abin da aikata ya san ba su duniya sun zai Allah ci gaba
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
yan wanda a takaice mun kare mas'alar zamantakewa ta sallama ka'ida ce in ka zo duk da cewa ƙarƙashin wannan hatta haka ka zo mazauni haka ka zo in za ka yi kai sallama in za ka tashi ka sallama dole abu da cikin ladabin musulunci na zamantakewa maganar sallama amma mu gano uzuri daban sallama daban sallama daban uzuri daban eh ba su da tare ko na zaman kai yake akwai inda za ka yi sallama ko gidanka ne na ka gidanka ne lanka a ce ko ka shigo ko mutum gidanka baka sallama a ko gidanka akwai sallama kuma ta tana cikin abin da ke budewa bawa albarka ta gida daga shigo gida ke sallama yadda ta abin da samu yarda Allah gidanka ke sallama uzuri ne baka nema amma za ka assalamu alaikum gidanka eh akwai sallama uzuri ne babu nan kuma sai bangare na gyara zukata da gyara mu'amala gyara hali da kwarai Allah ya ce kullul mu'minin yaquttu min absarihim wa yahfazu furujahum kai ka gaya masu imani cewa su riye idansu su kiyaye farzu to tahiya za su yi ido a riye ta baba tahiya idan ka riye makawo riye idan ka ce na an san ma'anar magana da kallon abin da Allah bai halitta maka ba su riye idansu da ganin abin da yake haramun ne gare su kuma ya kawo su kiyaye farji shi an san ido shi ne aka ce dillali shi ne kawai gani yake kawo kwaɗe su shago gani yake kawo kwaɗe ke shi aka fara magana da shi karka kalla ma ba zai kai kwaɗa na amince amma akwai kallo na harko ba ka da laihi ruwaya kallon harko naka ne amma na ba naka ba ka yi shi ka kalli mugun kallo to ya ka bari yanzu ba ka kawo da kanka ka ci gaba da kallo ko ka koma nan kake samun laifi na na magana kallon abin da bai halitta ba gare ka an san balle magana ta al'aura ta mata kallon abin da bai dace ba ku rihe idanunku ku kiyaye farinku zalika azka lahum Allah yin ɗaukar wannan ladabi na rihe ido da kiyaye farji shine mahi tsarki gare ku annabi sallallahu alaihi ya ce ruwa bukhari kun ta inganta dan adam akwai abu da ake kira da zina yace ido iya zina baki na zina hannu na zina kafa na ko akwai irin ana ce zina ce amma zina ta hakika ta farshi dan kenan ido abin da yake kallon haramun nau'in zina ne dan daga nan ido ya kalla shi hannu ya taba kawa ta ji abu da yawa daga nan da aka hanyoyi ne har akai ga babban ta farji ta ce babba mai sunan zana alaƙar zalika azkalam yin hakan shi ne mahi tsarkaka gare su kare imaninsu kare farjinsu bishin kallon wacce inna na habirun biyu masu sana'un allah iya cikakkar masaniya game da duk abin da suke aikatawa ci gaba
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
dan uwa qur'ani ke ba abin da ya rike ba abin da ya rike a gyara ka zama mutum na kwarai lahiyi gyara ne in zama take gaba ɗan wala a nan bayan Allah ya magana da maza na rihe gani rishin kallon abin da Allah ya haramta kuma sai mai do magana ga mata wa kullil mu'minat su ma mata masu imani ka gaya musu ke yadda ka gaya wa maza masu imani ya gaduduna min absarihin su ma su rihe ganin su wa yahfazna furujahun su kiyaye farji sai ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su bayyanar da adansu sai abin da ya riga ya bayyana e wannan ne mas'alar menene abin da ya bayyana nan shine manganin magabata ke bayanin wasu suna cewa wannan shine sai huska da kayan hannu huska da hannu bakin bakin wuyan hannu kenan ya tsotsi da zo bunya sauransu da huska wasu na ci a illa ma tare nina abin da ya riga ya bayyana irin na misali nau'in kayan abin da yake wajen tuha irin launin tuhar da ya riga ya bayyana na stratata duk da magana yanwa mai ƙarfi na mas'alar huska da tayin hannu ya zo a ƙarƙashin tafsirta da turwaya wanda malamai ke magana kan wannan ruwaya na sallallahu alaihi wasallam wannan asma ta zo gidan shi asma ta ruwa Aisha radiyallahu anha ta zo da kaya waɗanda suke masu sarasara manzana ya kare manzana ya kauda kai ya kasa kallanta daga baya me yake ce mata yace ya sama idan mace ta riga ta balaga bai halitta a ga wani abu a jikinta an ba wannan ba da wannan ya gwada huska da tayi nan na wasu na fasa ke wannan kiri shi ne illa ma zaharar nuna wannan ɗan uwa shi ne masa'alar da ake magana a yau kan rihe huska ko tayin hannu na mata albani rahimahullah shi iyaga wannan da shi tafsirin jam'ur jam'ur kan mas'alar huska da tayin hannu kenan za ta rihe komi banda huska da tayin hannu amma irin su wasu malaman balle mai kai yanzu irin malaman Saudiya su suna kan cewa har to har kanta hal huska kai hal huska da tayin hannun wajibi a rihe hal huska wannan mas'aloli ne wanda an yi da dud har rabi aka kawo juna tsakaninsu shi suka kirayi albani ra'ayin iya kiran sufur mai sufur kaman bayyana da al'aura dan ya ce huska batta cikin abin da yake wajibi ƙarƙashin wancan ruwaya da wasu ruwayoyi daban da ya kawo cikin hijab ya lita na musamman hijab da ta musulma na musamman ya kawo duk abin da ke da alaƙa da maganar hijab ya kawo su kuma sun tsaya kan hal huska dole a yi wannan yawa ya sa shi albanin wanda wajen yin ranki gare su ya yi wani tabi suna raddin mufin da ta yi sa raddi ma'ana raddi mai zai don ya yi raddi ga malaman saudiya da suka tuhume shi da ya yi ce halitta bude fuska halaka ne suka ce iya kira zuwa ga sukun sai kamun ganin magabata su ibn abin hamba dole malaman da hadisa mai kawo ita waɗannan ma suna kira zuwa ga sukun ya yi rinji musamman ganin masu zahi kan kwarai ma malamai ne rinji ne na ilimi ba na adawa ba wani abu bai sa ba suka bata aka yi bata aka yi dubbar da albani da usaimin haka suka rayu abokan juna masoyin juna amma a wajen abin da ke na ilimin shari'a ne a nan kowa zai kawo na shi zai kawo abin da shi ka tsakani ka Allah wannan shi ne gaskiya don addinin Allah ake kare ba wani ra'ayi ba na kusan sun a shi ke makiyali kaza a ina har abin da ke ga wannan shi ne gaskiyar magana wannan kuma alaƙa da ni da kai daban wannan ba sami adawa don mutum ya yi tsakanin shi da Allah abin da ke shi ne gaskiya shi ne wani duk da na bangaren tafansu da yawa amma haka suka rayu a murnan juna kun koda misali bayan ɗaya mutu ka ɗaya iya yaban ɗaya amma kuma da tawon suka ci adawa suke a wannan abu na ilimi addinin Allah ake wa addinin Allah ake wa abu ne bane da kai kwarai da zaka suna mai yabo su kamar salibin ba su iya magana cewa bayan a saman kasa shi ce bai san ba wani malami masanin hadisi kamar albanin ba zai a saman ta a rayuwar shi da samu ba kamar shi zama da masan su sun so sai min sun launa shaida bayan kuma ya mutu zai ya mutu haka yi wannan malamin ana neman gaskiya ne bakin fahimta ko ga tashi makina akan haka to amma hatta shi kashe albanin munda ya ce ba ne in ana tsoron fitina ko matal ko fuskar in ana gudun fitina a rihe shi ne ba shi kira bangare Allah duka zai gawata musu na ka yan uwa wannan shi ne magana dan wa mun zo kusa karatun namu muka ce mu shiga bayani lokacin zai ba mu dama dan mu zo ran ta himmatu ta kan farkon ayar shi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته